خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata ina jin bakwai ne ga wata ko bakwai ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da takwas ga watan babu ai ba ɗaya suke ba yawwa akwai ɗaya fi ɗaya na'am to rajab takwas eh na'am bakwai ga watan ga watan ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin 'yan albashi za mu dasa inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka na bulugul maram yau muna cikin sifatul hajji wa dukuli makkata haka ne za mu tashi hadisin umar ko? yau za mu fara yin magana ne akan lokacin da ake tafiya daga muzdalifa idan an kwana a muzdalifa yaushe kamata a bar muzdalifa وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس مشركي باسين دواف الإفاضة هسي عفوا لا باسا فتاشيني يفيضون ba sa fita daga muzdalifa har sai rana ta fito afada yufidu kamar ka ce kharaja ya kharuju ba sa fita daga muzdalifa inda aka kwana bayan an baro arfa sai in rana ta fito wa yaquluna ashrik sabir suna faɗi wannan kalmar ashrik sabir wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum su mushirkai haka suke faɗa amma annabi sai saba musu saboda wannan kalma tasu ko kuma wannan yanayi nasu bai dace da shi ba fa'afa da qabla an tadlu shams sai ya rinka fita daga muzdalifa kafin rana ta fito a wurin mushirkai sai rana ta fito ake tafiya daga muzdalifa manzo Allah kuma ya saba musu yace shi zai rinka fitowa ne yaushe bayan wato alfijir amma kafin rana in ta fito damu mu musulmi cewa aka yi mu rinka sabawa a kafirai da mushirkai kalmar ashirik sabir kalmar ashirik fi'il amr ne na al-ishraq abinda ake nufi da al-ashirik din ana nufin udkhul fi shuruq kalmar sabir sunan dutse ne yana ɓangaren hannun hagun ga mai tafiya zuwa mina ashirik sabir suna nufin wannan dutse ka fitar da haske rana ya fito ta kanka alama ne ko kinaya ne na cewa za su fita su tafi daga wannan gurin sai sun ga rana ta fito mu kuma aka ce mu saba musu don musulunci ya ce duk abin da kafirai suka zo da shi matuƙar bai dace da shari'ar mu ba to kar mu aikata mu saba musu shi sa ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum manzo Allah ya saba musu fa afada qabla an tadlu shams sai fita kafin rana ta ta fito to wannan shine sunna ta annabi kuma ita ce tarbiyyar da yawa musulmi amma yau za ga ƙoƙarin musulmi kullum su yi sa su yi tarayya da wa da kafirai su ma yi koyi da su su yi tarayya da su abinda kafirai suke shi suke sha'awa su ma su yi musulmin wannan zamanin misali ɗaya nake so ku lura shi yanzu ranar lahadi ku fita kasuwannin garin nan ku yi mamaki garin kaɗai ku fita ku yi mamaki mutane duk babu akwai shagunan da ma ba a buɗe su marar lahadi saboda kawai lahadi shi amma arnanan ko kara ba sa mana ran juma'a su ko dan kara ran juma'a su ki buɗe shagunan su su ko ka taɓa gani wani arne saboda yau juma'a ne ya ce ba zai buɗe shago ba babu ba ruwansu bai dame su ba ku ne kuke kokarin ku koye su ku ne kuke ganin addinin kuɗin akwai tawaya a ciki shi kuke sha'awar ku rinka kwaikwayon su muna fatan Allah gyara mana halin mu in dai musulmi zai wayi gari arne yake sha'awa ya kwaikwaye shi ko ga arne yadda yanayin da arne yake sa suturarsa kai ma irin ta kake sawa to an yi asara ba a dace ba kuma to ana so a ci gaba da yin labbaik Allahumma labbaik har zuwa gurin da za a je a yi jifa a yi jifan dutse din nan وعن ابن عباس وأسامة ابن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي da Abdullahi da Abbas da Usama ibn Zaid sun ruwaito suka ce manzo Allah bai gushe ba yana yin yana yin talbiya labbaik Allahumma labbaik hatta rama aljamrata al-aqaba har sai da jefi wannan aljamratul aqaba babban dutse wurin jifa babba da ake jifa ranar sallah kenan daga can za ka yi ta talbiyan ma daga muzdalifan ma ka taho za ka yi ta labbaika Allahum tun daga mina ma za ka yi ta labbaika ai daga arafat za ka yi ta labbaika Allahumma labbaik idan ka baro muzdalifa ma za ka yi ta yi sai ka zo jifa hadisin imam bukhari wannan hadisi yana nuna mana shar'antuwan ci gaba da yin wannan talbiya din ranar sallah har zuwa lokacin da za a jefi wannan dutse din to yaya maganar in kayi jifan za ka daina yi ko kuma za ka ci gaba ko kuma yaya za a yi sai ka fara sai ka fara wannan sai ka fara jifan ne tukunna sai ka fara jifan sannan za ka yi za ka yi za ka daina talbiyar ko kuma sai ka gama jifan ga baki ɗaya wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai Allah ya yafe musu ya kuma rangwanta musu so wasu sun tafi akan cewa um, kana jifan dutsen farko sai ka daina labbai kallawo maɗin wani shi ne ra'ayin jimurin malamai jifan farko sai ka daina yi imamu amur kuma ya ce a'a sai ka gama jifan gabaki ɗaya idan ka jefe duwatsun duka shi kenan sai ka daina kamar yadda riwayar imamun nasa'i ta zo take goyon bayan abin da imamu amur ya faɗa falam ya zali labbi hatta ramal jamrata falam ma raja qata talbiyata annabi bai gushe ba yana ta yin labbaika allahumma labbaika sai da ya jefi wannan dutse din yayin da ya gama kuma shikenan sai ya ainihin wato daina talbiya kaga a wannan riwaya ta imamun nasa'i sai da annabi ya gama yin jifan tukunna kenan to wannan yana nuna mana sai ka gama jifan tsakkon guda uku to kenan kana yin jifan ma za ka iya yin labbaik Allahumma labbaik sai kuma ya ya kamata a tsaya wajen jifan dutsen idan an zo wannan jifa da ake yi وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره عبد الله بن مسعود يزو زي جيفا سيسا يداكين الله بانغران هغون دنسا كما يداكين الله هغون دنسا ma'ana inda za ka auna ai ba wai kusa dakin Allah ke ba ɓangaren hagun ɗinsa a can ka'aba take shine ja'alal baita an yasarihi wa minan an yaminihi mina kuma tana damansa wannan shine jifa da ya dace wa ramal jamrata bi sab'i hasayat ya jefi wannan wurin jifa da tsakuwa guda bakwai wa qala hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara yace wannan wurin anan ne wanda aka sauka mai suratul baqara ya tsaya shine Muhammad dan Abdullahi hadisin Bukhari da Muslim jima'in malamai ya gabata cewa wannan kaifiya da Abdullahi dan Mas'ud yayi ba wajibi bane ba mustahabi ne an so haka ne wannan kuma Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wannan magana ne dan ya mai da martani ga wanda suke jifa ta sama akwai wanda suke zuwa ta sama sai su yi jifa to wannan kenan um, me yasa ya ce wannan shine wurin wadda Allah ya sauka ma suratul baqara bai ce wanda Allah ya sauka wa qur'ani bai faɗi sauran surori ba saboda ita suratul baqara ita ce majoratin ayoyin aikin hajji duk a cikin ta suke mafi rinjayen ayoyin da suke magana akan aikin hajji suna cikin suna cikin suratul suratul baqara ne to shine hikimar to yanda abin yake shine kamar haka um, yanzu nan inda kuke shine mina a ba sai an ba ku mai nan inda kuke dinnan shine shine muzdalifa kun gane yawwa shine muzdalifa mu dauka wannan masallacin nan ne arfa an ji an yi tsayewa arfa a can rana ta faɗi daga can sai a gangaro a taho nan inda kuke shine muzdalifa sai a zo a kwana ba abin da za a yi kawai illa a kwanta a yi sallan magarba da isha'i a haɗe komin dare in dai an baro arfa ɗin sai an zo muzdalifa sai a yi magarba da isha'i haka annabi ya yi a nan ya yi sallar so abin da za a yi shine idan aka kwana mun karanta hadisi da ku da farko yaushe ya kamata a bar nan gurin saboda muzdalifan bayan an kwana a nan fa akwai wata tafiyar kuma nan gaba za a je ina mina jayid to za a fito ne da da safe ko da asuba a'a ba da asuba ba gangani ya waye gari ya yi carwal kafin rana ta fito sai a tafi sai a tashi daga inda aka kwana muzdalifan nan sai a wuce ina mina to amma mushrikai a da su sai rana ta fito suke fita har suna cewa ashrik sabir ko suna kiran sunan wani dutse mai suna sabir rana ta fito rana ta fito daga sabir da sun ga rana sai su tafi mu kuma annabi ya ce mu saba musu kan mu yi musu biyayya musulmi ba a so irin koyi da kafiri ta koyaya sai dai abin da shari'a ce ta baka dama ka iya koyi da shi to idan an zo ranar tara ga wata ake tafiya a arfa kar ku manta yini ake a arfa magariba ta yi an taho an zo musdalifa an kwana nawa ga wata kenan goma ga wata duk wani alhaji ranar sallah din nan da asuba to yana musdalifa ne ai kun gani mu kuma a lokacin muna ta wanka za mu tafi idi su kuma a lokacin suna kwance da ihrami a jikinsu sun tashi suna ta zikiri za su tafi mina a nan muzdalifan za a yi sallah asubahi sai gari ya waye sai a fito to idan an taho a hanya za a tsanci tsakuwa guda bakwai a ranar sallah ana jifan dutse ne guda ɗaya in na ce dutse guda ɗaya wurin jifa ɗaya ba wai tsakuwa ɗaya ba don wurin jifar guda uku ne to wuri ɗaya ake jifa kuma wurin jifan wato a jere suke a haƙuri ɗan matso da fankan nan gurin kawo ta nan a karam kalla nan za ka sata yawwa yanzu muna da ɗauko wannan kasashe a nan gurin hankali yawwa kalas ku ya kudi don saboda matsewar wurin amma don ku fahimta wannan kan tudun shine mina wannan inda muke kan muna mina kuma dama haka abin yake ƙarshen hemomin muna muzdalifa ta fara za ga an rubuta ma muzdalifa start from here bidayatul muzdalifa saboda cunkoson alhazai sai ya sa an yi hemomin nan na mina har sun shiga cikin ina muzdalifa dukkan wurin daji ne ba gida ko ɗaya daji ne tsagwaransa dajin ma mai duwatsu ko bishiya ma babu sai dai wadda aka dasa ana mata bayi duwatsu ne kawai za ka yi ta gani iya ganinka so yanzu a nan gurin nan shi ne mina ku ɗauka nan waɗannan duk hemomi ne waɗannan na alhazai kun fahimce ni to wurin jifa ɗin nan da aka ce a je a jifan shedan a cikin mina yake ka iya cewa a ƙarshen mina yake end of mina to wurin jifan kuma guda uku ne wannan fankar ita ce na farko yanzu kun baro kun baro muzdalifa ko kuna tafiya akwai tafiya mai nisa ma wannan dan a matsani kafin ku zo nan to a cikin mina ƙarshen mina wannan wurin shine ƙarshen mina to wurin jifan wuri ne na musamman an gyara shi da kaje za ka gani wuri ne aka yi kewaye shi haka rami ne mai zurfi mai kuma faɗi don faɗinsa ya fi wannan majalisun na kuma gaba daya to wannan shine na farko wurin jifa na farko shine ake ce da shi aljamratu sughra aljamra as-sughra karamin dutse mana wurin jifa karami to akwai wani kuma anan bayan wannan kana wuce tafiya kaɗan za ka yi sai ka zo wannan na tsakiya shine ake ce da shi aljamratu alwusta aljamratu alwusta to za ka wuce wannan kuma du sannan akwai wannan shine aljamratul kubra ko kuma aljamratul aqaba malam da ba in an dan sa ganye wannan abun baya yi ba yau dai kan ina jin dafin naku ya kare kenan ko ko ganyen ne watakila kanana zai fi na darbejiya a an cire gulab din ai ba za mu gani ba haka dai Allah ya jarrabe mu yau kuma yanzu nake tunani na ce yanzu ko ƙwarin nan kaɗai Allah ya turo mana mu ɗanyi wata biyu da su ai mutum zancen sai ya ƙare a nemo darbeja watakila za ta fi ko ko ba darbeja nan gwar ko a ƙaro wani an ƙaro dama abin na ku buge-buge ne ba za dai mu ce tsafi ba ne ba amma dai an kore su sun dawo wannan kun fahimci duwatsun guda nawa ɗaya biyu uku jamratul sughra aljamratul wusta ta tsakiya aljamratul kubra ita ce jamratul aqaba tai yanzu muna rana goma ga wata ranar sallah kenan za ku fito daga muzdalifa kun tsinto tsakuwar ku a hanya idan kun zo kar ku jefa wannan wurin ranar sallah ba a jifan wannan jamratul sughra na farko wuce shi karbi da shi wannan na biyun ma an ka zo wuce shi karbi da shi in ka ga mutum ya tsaya jahili ne wucewa za ka yi sai ka je babban shine jamratul aqaba to babbar ita kaɗai ake jefa ranar sallah yasa an ka zo ma za ga yan sanda da sojoji a nan suna cewa yala yala ji shamshi shamshi shamshi ko nan ma an ka zo yala yala yala shamshi shamshi tafi to wannan shine inda ake jefa to ku lura duk alhazai ai cinkoso suke saho daga can ko galiban in dai an ce za ka yi jefa wannan wurin ai al'ada dai a iya da ka sani za ka yi ƙoƙari ne ka matso ka zo nan ka yi jifar ko haka kana kusa da shi wanda kuma bai zo da kusa da shi ba daga nan dai zai seta ma wataƙila ko a wani abin da muka sani kenan to shine abdullahi dan mas'ud ake ba da labarin ga yanda ya yi shi da ya zo ba haka yi ba da ya zo ya baro mina a ya baro muzdalifa ko sai ya ce me ce a wurin hadisin ya ce wa an muna tsallake wurin ja'alal me yasa annahu ja'alal baita an yasarihi wa minan an yaminihi Abdullahi dan matso da yazo jifan sai ya mai da ɗakin Allah a hagun ɗinsa ina ne ɗakin Allah wannan jamratul aqaba babban dutsen shine ƙarshen mina kana tsallaka nan gurin ka fita daga mina ka shiga makka da ɗin lokacin da nisa ba gidaje amma yanzu duk gidajen mutane ne a wurin to ka'aba kenan kaga tana nan side din ko dan a daɗin a lokacin daga lokacin ma ka hau dutse zaka hango ka'aba yanzu ma daga nan din zaka iya hangowa zaka iya hangowa ka'aba din in ka hau wani abu ko kuma zaka hango hotel din da ke jikin ka'aba to da yazo sai haka ya tsaya shi ina ne can mina eh shi ne ai ai sai ka zo mina sai ka zo muzdalifa ko tun da ƙarshen minan yake kenan nan ina ne mina ne in ka miƙe kuma muzdalifa ko mumtaz nan kuma fa hannuna na hagun ka'aba to da ya zo jifan haka sai ya tsaya a nan kawai sai ya jifansa abun mamaki insha Allah mala in dai da zaka Allah zai kai ka zaka je kai jifan to za ka ga a nan ɗin da ya kamata a sunna aka ce a sunna a jifan za ga ba cikowa wurin nan ɗin inda aka ce kar a tsaya ɗin kowa in ya zo nan yake zuwa a nan ake mutuwa kuma wallahi sau da yawa malam sai dai ka ga gawar mutum a kwance saboda ba za ka iya sun ka ka ɗauke shi ba jama'a ta yi yawa idan mutum ya faɗi fa dai a tattake shi ba ƙaramin mai ƙarfi ba ne zai iya janyewa bai taka shi ba idan ka sunkuya kuma to jama'a ne daga nan iya ganinka har wajen brigade suna dannowa kai ka isa ka turo waɗannan mutanen wannan firisha ɗin da ake tura ba za ka iya ba shi yasa duk abin da suka danne shi a gurin ya dannu wallahi akwai shekarar da wallahi yan sandan ma sojojin da suke ba da taimako su ma sai ga gawakin su a zube an tattake su zafi da waye amma Allah saka su hukumar Saudiya da alheri yanzu sun gyaggyara abin sun yi hawa hawa hawa hawa ba zai yi ba ma'aici ko wannan insha Allah za a gama lokacin ba a mutu ba amma ni na san shekarun da muka je sai dai ka ji ana ce ai yanzu yanzu aka mutu ai mutuwa sosai kun fahimci wannan ja'ala albayta an yasarihi wa minan an yaminihi to idan an zo haka ake tsayawa ana sai ka kula da Allah idan ka zo jifan ka fuskanci dutsen ta nan sai ka yi jifan ka haka da sauransu ni na sani akwai lokacin da wallahi na je zan yi jifan a inda na tsaya dinnan wallahi tallahi ko taba hirami na ma wani bai ba ducin ko son to duk ana can gefen sai ka yi abin ka sai yan masu karatu wanda i karanta to shine zai gane wani magani zai ba daidai kai ba kai da ake so a jeho daga can a tunaninsa ba kai kuma ka zo ka ga kaman zaka wuce ji zaka kaman zaka wuce wurin sai ka tsaya makaifa ko ka jefa ka wuce abinka ya ake yin jifan ba guda bakwai din ake ɗiba ce Allahu akbar a zura ba kamar yadda wani ba ƙauye ya yi ya tattaro kayansa ba an ce a zuba duwatsu guda bakwai ba ya irgo su Allahu akbar ya zuba kurin ya ƙara gaba a'a riƙewa ke ɗaiɗaya bayan ɗaya Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa wato a duniya ba inda ake kabbara a wannan rana kuma a wannan lokaci ba wannan wurin ba saboda kowane alhaji sai ya kabbara guda bakwai wani kuma ma in zai yi wa wani idan zai yi wa wani to sai ya yi nasa yi wa wani kuma ban sani ko kun fahimce ni to idan an dawo washe gari ranar sha ɗaya ga wata da an yi wancan jifan to bari mu je bari mu ƙarasa aikin goma ga wata bari mu ƙarasa aikin goma ga wata kaga an zo an yi jifa ko to a cikin manya-manyan rukunai manya-manyan abubuwa na aikin hajji farillai to ka fara ragewa kana gama jifan nan sai ka cire ka je ka bayar da kanka wanzami ya mai ya aski ka yi jifa ka yi mai ka yi aski ka ka yi abu guda biyu a cikin abubuwa guda hudu ake so dama a ranar sallah masu muhimmanci to ya halatta ka cire ihramin ka daura wandonka ko ka sa rigar ka ta gida amma fa sai ka yi aiki guda biyu ayyukan guda hudu shine jifa aski yanka dawaful ifada hudu waɗannan su ne manya-manyan ayyukan da ake so a yi su ranar sallah to an ba da dama idan ka yi biyu a cikinsu to you are qualified to ka cire wannan ihramin ka sanya kayanka na gida so yanzu mutum ya zo ya yi jifa a take sai ka ba da kanka su ɗan kwashe maka gashin kaga ka yi at-tahallul asghar daga nan kuma sai a kama trekking a yi ta tafiya a yi ta tafiya har ina sai an je makka tafiya ce malam ta cin kaca ai kwarai da gaske wani wanda yake labatar labatar daman ba iyawa zai ba wheelbarrow in ka samu za a dora ka a tura ka murna kake akwai wahala tafiya ce ta kafa shi yasa ake so mutum ya zama yana tafiyan kafa dan dan wallahi idan baka saba da tafiyar kafa ba in ka je aikin hajji zaka gane kuranka saboda insha Allah malam zaka yi tafiya daga nan fata kai da wanau a kafa to ku ga mun Allah kuwa ya ame sauki ne ma yo nan da nan zaka kwashe ta da wanau din banza tafiyar ba tsoronta ake ji ba ka zuba ka gani yanzu nan muna yin isha'in nan ka tafi da wanau din yanzu zaka nike ta yo me aka aka yi da wanau to shi yasa waɗanda suke sun saba da tafiyar kafa za ga Allah ya taimake su ba su da matsala ina gaya muku ne ku samari ne kakku inda ku kashe kanku tun yanzu dan wani wai wai nan da nan wai sai kawo wani a daidai sau dan zaka je wai bata kaga dariya suke ko wallahi tallahi wallahi idan ba sauri kike wani wallahi sai dai in larura ce kana sauri wallahi ka tafi da kafa batan me ko za ka je wai mariri ai annan da ƙofar masarawa ma hawa ke to Allah ya sauke so yanzu yanzu kun ga an yi jifa na ranar yaushe na ranar sallah kenan ko to sai a wuce a yi dawaful ifada wannan dawaful ifada din gaskiya ba dole bane a yi shi a ranar in ka dama za ka bari sai ka gama zaman minan to da kayi wannan jifan kayi aski oke akwai yanka ban faɗa ba ko na faɗi yanka to sai a yi yanka wannan yanka kuma duk wanda ya je sai ragon sai bawa a banki ai automatically daman za a yanke ana zuwa da an yi jifa suke iya yanke wa mutane dabbobin su kun fahimce ni an biya kuɗi to bayan ka yi dawaful ifada din sai kuma ka dawo mina hemomi sai a zo a kwanta kuma a zauna a huta a yi ta zikiri a yi ta zikiri a yi ta ambaton Allah a yi ta addu'a washe gari ma a taho washe garin nan sai rana ta ratsa tsakiya kun gane idan rana ta ratsa tsakiya sai a taho a jefi wannan duwatsun guda uku gabaki ɗinsu a fara da aljamratu sughra a jefa mata guda nawa bakwai a taho jamratul wusta ita ma inda abla dan mas'ud ne ya tsaya a nan ake so a tsaya a jefa mata guda bakwai sai a zo jamratul kubra sai a jefa mata guda bakwai to ka gama aikin ranar sha ɗaya ga wata kenan sai ka daɗa gangarawa kai kwana ka daɗa komawa mina a je a zauna a yi ta zikiri a ta cin kaza in an samu a ci daɗi in an samu a yi ziyara a sha ruwan sanyi a sha esi a sha iska a je a yi ta addu'a sai washe gari kuma ranar sha biyu ga wata idan rana ta ratsa idan rana ta raba gida biyu sai ka sake dawowa ka yi irin aikin da ka yi a sha ɗaya ga wata ka jefi can gurin ka jefi wannan wuri na biyu ka jefi wuri na uku to a nan wurin shi ma wajen jifan kamar yadda aka yi bayani sunna shine idan ka zo jifan kaga kenan ka zo zaka jefa nan gurin ba a nan zaka tsaya ka ka jefa ba ko ba a nan zaka tsaya kai jifan ba tunda an ce Abdullahi dan Mas'ud ya sami na aina a daman shi ka ba a aina a hagunsa to kenan nan zaka zo ka tsaya idan ka tsaya anan sai kai bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to za ka yi tafiya a tsakanin su ɗin akwai yar tafiya kaɗan wannan da a haɗe ki za ka yi tattaki ka yi tattaki ka yi tattaki ka yi tattaki ka gane to ba da ka yi tattakin kuma za ka zo nan ne ka daɗe jifan ba a'a ana so ka koma nan gefe haka sai ka tsaya nan gefe sai ka kalli ka'aba tun daga ka'aba can la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rabbi hadhihi da'wati tamma sallatu qa'ima ati muhammadan wasilatu wal fadila wa basu maqamun muhammadan alladhi wa'atta za a kalli ka'aba yanzu ka gana yi jifa ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saba marrat zan yi tattaki in taho in taho in taho in taho in taho ba zan je ne wannan jifan ba sai in tsaya a nan gurin kaga haka ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a haka kana roƙon Allah kana addu'a kana addu'a duk abin da kake so ka gaya wa Allah bayan ka gama sai ka dawo nan haka sai ka tattako ka zo nan ka sake tsayawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka ka je huri na biyu ko sai ka zo kuma kai tattaki kai tattaki kai tattaki kai tattaki kafin ka je can sai ka sake tsayawa ka daga hannu kuma kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta roƙon Allah duk abin da kake so ka gane ko shi sa aka ce aikin hajji malam galiban sa addu'a ne sannan kuma ka tattako ka tattako ka zo jamratul aqaba babban kenan wanda jiya ka jefe shi kadai yau zaka jefe shi kuma na biyu ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda bakwai to kana gama wannan kawai gangarawa za kai kana gangarawa akwai hanyar da za ta dawo da kai shi ba a tsayawa a yi wannan addu'ar a na ukun ba a me ba a tsayawa a yi wannan addu'ar ka gama wannan to washe gari ma idan ka zo abin da za ka yi kenan bayan wannan ba a ce a yi wani abu ba kar wani ya je wani zikiri a wurin bare da gaske wani ya zo ya abin nan yana yana yana yana yana yana tafiya la ilaha illallah la ilaha wani ya ce kai haram kasan shi ba larabi duk abin da ba annabi ne ba bid'a ne sai ce ma haram kar kai a to wai ce kai su ba a zuwa musu wannan kakale kakala duk abin da zaka yi annabi ne ya ce ayi ina fatan kuna fahimta ba shi ya ce ayi ba to kar ayi yawwa to wannan shine aikin da zaka yi a waɗannan kwanaki guda biyu to an so ka ƙara ranar sha uku ga wata wadkurullaha fi ayyamin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi waman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa ko ambaci Allah cikin kwanaki sanannu kididdigagu wanda ya aikin hajjinsa ya gama a cikin kwanakin nan guda biyu bayan sallah kwanan farko kwana na biyu ya jifa to nan babu laifi a gare shi wanda kuma ya jinkirta ya ƙara kwana na ɗaya sha uku ga wata kenan ya zo ya daɗa wannan jifan kun fahimci wannan to wannan kam lalle babu laifi a gare shi limani taƙa Allah sai ce ga wanda ya ji ya ji ya ji taƙawa an so a jira ɗin a ƙara kamar yadda salafu salihin magabata na ƙwarai suka kasance suna aikatawa kun fahimci wannan yawwa to wannan shine abin da muka karanta yanzu sai kuma na gaba ya ce و... وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر زحا kaga yanzu ƙarin haske yanzu mai magana ne akan lokacin jifan waɗannan duwatsu guda uku yaushe ake jifawa to ranar sallah dai jamratul aqaba babban dutse da aka jefa annabi ya jefe ta ne ya jefi wannan wuri ne duhan a lokacin walaha irin karfe tara karfe goma sha ɗaya haka wannan lokaci da annabi yayi wa amma ba'da zalika fa idza zalati shamsu amma bayan ranar sallah washe garin sallah washe garin washe garin sallah wannan idan rana ta yi zawali ne kun ga ranar farko yaushe da safe rana ta sha ɗaya rana ta sha biyu har ma ta sha uku in an ƙara ɗin da yaushe ake jifa bayan rana ta yi zawali wannan hadisin riwaya muslim kenan amma wallahi yan uwana abin da nake so ku fahimta saboda kowannen ko kila wani zai je aikin hajji ko wani ya biya masa ko ya je da kansa wallahi za ga waɗannan abubuwan malam yawanci duk an canja su yanzu alhazanku ko shugabannin alhazanku su za su hana ku kwanciya a muzdalifa sai su ce kar ku kwana a muzdalifa ku yi maza ku taho cikin dare wai dan kada ku shiga cinkoso da cikowa kaga yanzu anan alhanasi da yaushe annabi ya jefa wannan dutse daman ta kyauta ne to ai kun samu ma so cute sai ka ga da kanmu muke zuwa muke canjawa wai sai a ce wa mutane wai cikin dare wai su zo su kama hanya wai su tafi wajen jifa su kama hanya su zo su tafi wajen jifa wai dan saboda washe gari cinkoso zai yawa sai su tafi kawai da daddare su je su jefa annabi ya ce a jefa da safe ranar goma ga wata su sun ranar tara ga wata da daddare sun je sun yi jifa kaga sun saba wa annabi to sannan kuma an gaya mana wa ma ba da zalika fa idza zalati shams ko bayan wannan kuma sai rana ta yi zawali washe garin sallah kenan wallahi malam wasu suna yin sallah asubahi suke diban tsakuwar su su tafi su je mina su jefi waɗannan duwatsun guda uku ana yin asubahi su je su jefi tsakuwar su kawai su yi kwana su dawo galiban da yawa yawan alhazanmu abin da suke kenan kaɗan ne daga cikinsu wanda suke bin sunna shi yasa hatta aikin hajjin za ga sai ka gane dan bid'a dan sunna za ga shine shi kullun kokarin sa ya tambaya ya annabi yayyayi to kuma a can din ma haka ake fafatawa da su shi dan bid'a duk inda yake sai ya taba abar shi kuma mai sunna duk inda yake shi ma sai ya abarta sa sai ce a a yaushe annabi ya jefa ce ai sai da rana ta zawo ya ce to ku je ni baran je ba wallahi malam abin da yake faruwa kenan kuma abin bakin ciki sai ga malamai wai so calls ulama suna suna suna bada fata su ce aje a jifa lokaci bai ba wannan ba daidai bane yi kuskure ne Allah ganar da mu wa an ibn umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma annahu kana yarmi aljamrata ad-dunya bi sab'i hasayatin yukabbiru ala ithri kulli hasa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana jifan wannan jamra wurin jifa kenan aljamratu duniya kasan aljamratu duniya wannan wato aljamratu sughra kenan ita ce duniya ma'ana ta kusa da mina wanda take kusa da ana a cikin mina duk take ai to amma ita ake fara zuwa ita ce a duniya din to abla dan wani ya jifan ta tsakuwa guda nawa bakwai sun mai taqaddamu sai ƙara gaba sun mai yushil فيقوم أم كو فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو سي سي سي يغنغرا شيني أم يسهل wato ya gangara ya nufaci wurin nan da ake addu'a inda na ce mana ana ɗan tsaya wannan sai ya je ya tsaya sai ya yi addu'a ya addu'a ya addu'a فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا yana daga hannayensa sama kuma yana dadewa a tsaye yana daga hannayensa sama yana dadewa a tsaye yana dadewa a tsaye kenan kaga ana so a dade addu'ar tsore ke yanzu sojoji da yan sanda ba za su barka ba za su kore ka saboda karka jawo cinkoso su ake da kuma yayi ya wuce ya zama larura to amma ka koma can gefe in sun kore ka sai ka koma can suna daɗa koranka sai ka daɗa komawa can haka ake ta yi da su har ka samu kai addu'arka sun mayar mil wusta sannan ya je jefi wannan dutse na tsakiya ko sun ya kudu za ta shimali wa yushil sai ya ɗauki hagun ɗinsa shine za ta shimal ko ai dama hagun zai ya gangara ta ɓangaren hagun ya nufaci wurin da zai addu'a sai kuma ya yi wannan addu'a ɗin wa ya ƙomu sakbilar ƙibla ya fuskanci alƙibla sun ma yadda fayar fa ya dai wa ya ƙumu tsawilan yana daga hannayensa ya daɗe kuma a tsaye sun mayar mil jamrata zatil aqabati min batnil wadi sai ya zo ya jefi jamratul aqaba daga batnul wadi inda ya tsaya kenan sunan wurin amma wala ya kifu inda ita jamratul aqaba idan ya jefe ta baya tsayawa yayi wannan addu'ar kamar yadda muka faɗa sun mai sarifu sai ya juya fa yaqulu hakaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ya ce haka na ga manzon Allah yana aikatawa rawar bukari imam bukari ya ruwaito wannan hadisi din ingantacce kenan wannan kamar yadda muka yi bayani a aikace shine Abdullahi dan Umar yake ko yawa tayyib to a nan gurin an samu riwaya da ta yi mana bayanin gwargwadon daɗe wanda shi Abdullahi dan Umar yake akwai riwaya da ta zo da Ibn Abi Shayba ya fidda ita da isnadi sahihi cewa Abdullahi dan Umar yana tsayawa ya daɗe daidai gwargwadon da zaka daɗe kana karanta suratul Baqara yanzu Baqara mai gaggawan karatu zai karanta ta a minti nawa na'am suratul Baqara wanda yake da karatu mai dan gaggawa awa ɗaya dai haba awa biyar yawa izo nawa ne a ciki izo nawa ne a bakara eh yawwa marar fa'i malamin islamiyya izo biyar ne babu shafi ɗaya kaji sun haddace kenan to wannan izo biyar babu shafi ɗaya malam malam ba da za a karance ta aya rabin awa awa lamai ka ce a tishawa za a yi mai gaggawar karatu zai share ta a awa ɗaya mai gaggawa eh aya mai can tamanin da wani abu ƙwarai kuwa eh a'a wannan duka rabu da wannan ga mai hadda ne wani ƙarshen ta ya fi tauri saboda wannan wanda ya zo tilawa kam ajiya kawai zai karatu kawai normal karatu malamat normal karatu to mu dauka awa ɗaya da rabi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi misali in ba a tsananta ba to yana daɗewa ya yi addu'a a wannan wurin kaji ko kamar gwargwadon surul bakara yanzu ina ma Allah zai taimake ka kullum rana ka share bakaran nan ai da Allah ya maka albarka kuwa ai kwarai da gaske bakara a ce duk rintsi ko a hanya ko a tafiya ko yaya dai za ka rinka buge bakarar nan manzo Allah fa cewa yi gida ko gida ne inda ake karanta surar bakara ko shedani ba iya zama a gidan shedan mugun aljani wallahi bai isa ya zauna a gidan ba ai akwai albarka amma fa akwai shan kashi ga masu hadda a za a daɗe ana bugawa kafin ta zauna in dai bakara ta zauna maka ai to sauran gangara ne ai tunda da yake yawanci ne ita ake farawa to kun ji yadda ake daɗewa ya addu'a ta Allah ba mu ikon aikatawa to sai magana aski kuma kun san aski kala biyu ne akwai saisaye akwai kuma ainihin aski wanne ya fi aikin haji aski kwalkwabo basoli malu ko yawwa shi ya fi a kwashe ta ta tas gaba ɗaya in dai aikin haji ne ya fi saisaye ya fi askin baba a sa reza a katse ta ta tas kaga kan nan yana kyalli kamar bayan ƙwarya daidai kenan saboda hadisin da ya zo daga abdullahi bin umar ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma allahumma arhamil muhalliqin ya Allah kai rahama da jin kai ga masu aski aski ba sai sai ba aski gaba daya qalu wal muqassirin ya rasulullah suka ce ya manzon Allah a hada da masu yin baba ma masu ɗan fesaye ya manzo Allah hada da su kala manzo Allah ya sake cewa Allahumma arhamil muhalliqin ko Allahumma ighfir lil muhalliqin Allah ni dai na ce ka gafarta masu aski gaba daya sabai suka ce a manzo Allah dan hada da masu fesayen ma annabi ya sake cewa ni dai na ce Allahumma Allahumma ighfir lil muhalliqin ana uku sai ya ce wal muqassirin bayan ya roƙar wa masu aski daga ƙarshe ne ya shigar da masu saisaye da shi sa aka ce yin aski ɗin shi ya fi yin saisaye a aikin hajji da umrama amma a sauran kwanaki idan mutum zai aski to nassi bai zo ya ce ya yi ƙwalkwabo ba kun gane ƙwalkwabo a share kai gaba ɗaya aski wannan shari'a bata ce a yi ba wasu ma malamai suna cewa sifan kawari jawa ne me aka ce a yi a ce aski gashi kurin ka yi tsaye sai ka bar shi ba ka yi kwalkwabo ba to yanzu kuma abin da za mu dora na gaba shine ana so a fara yin aski kafin yanka ko kuma a fara jifa kafin yanka kada yanka ya riga aski zuwa kada yanka ya riga jifa zuwa tashi gana kuma can kada yanka ya riga me ya riga aski zuwa kada kuma yanka ya riga jifa zuwa dole dai yanka ya zamanto shine bayan ɗaya daga cikin waɗannan وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع دقى عبد الله بن عمرو بن العاص يتشي ماذا ألا يطيع أحد جنبان كان فجعلوا يسألونه سكدوا سنة تتنبين سا فقال رجل لم أشعر ونمتن سيتشي من سنيبا يا من ذا الله فحلقت قبل أن أذبح na fara yin aski kafin na fara yanka a matsayin kuskure ban sani ba shi yasa ya fara gabatar da lam ash'ur qala zbah wala haraj sai annabi ya ce je ka yankan ba laifi wa jaa akharu sai ga wani mutum yazo ya ce qala sai ce ya manzon Allah lam ash'ur ni ma ban sani ba wa nahartu qabla an armiya naje na yi yanka kafin na ma yi jifan ba kaga gaggawa ba yana baro muzdalifa ya zo mai na mai koyi je jifan sai ya je dauki dabba ya fara yankawa kuma an fi so sai an fara yin jifa dan jifan shine kamar shimfiɗa shikenan annabi ce ba komai ilmi wala haraj je ka yi jifan ka ba laifi wancan kuma yace je ka yankan ka ba laifi فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج a wannan dai rana kan ba a tambayi manzon Allah ba akan wani abu da aka gabatar da shi ko aka jinkirtar da shi ko me wanda aka gabatar ko aka jinkirtar face manzon Allah zai ce a je a aikata ba laifi yayi ta yin afuwa a ranar yayi ta afuwa yayi ta afuwa yayi ta rangwame hadisin bukhari da muslim to amma kun ga tunda suka ce suna neman alfarma ba sani ba suka yi to kun ga wannan yana nuna mana ya kamata a fara gabatar da jifan kafin aski ko kuma a mai ɗayan yanka kafin a yi afon sai an yi sai an yi sai an yi wannan sai an yi eh haka ne sai an yanka sannan a zo a yi aski وعن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق مسور ابن مخرمة أنا بعد الأباري شيء وعن صلى الله عليه وسلم ya yi aski kafin ya yi yanka a ya yi yanka kafin ya aski afuwan sai da yanka sai aski normal wa amara ashabahu bidhalik kuma haka ya umarci sabon sallallahu alaihi wasallam da wannan aiki su kula a aikin hajji sai an fara yin ha nan ka yanka sannan a zo a yi aski haka annabi ya umarni sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ce ya kawo hadisin aisha ƙalar ƙalar suna suna suna idan ramaitum wa halaktum idan kun yi jifa kuma kuka yi aski faƙad hallala kuma tuiba kula da wata fa'ida a ranar in ka yi abu guda biyu ko kuka yi idan kuka yi afon in kun yi jifa kuka yi aski to ya halatta ku fesa turare wa kulla shay'in da komai ma kullu shay'in ya halatta duk abin da aka haramta muku a hirami kar ku yi illan nisa ba a alaka da mata kwata-kwata dole wannan sai an gama aikin hajji rawahu ahmad wa abu dawud imam ahmad da abu dawud suka rawaito wannan hadisi kuma isnadin sa dha'af akwai rauni amma su malaman sun ce sahihi ne wa sahihu annahu sahih to sai maganan mata su ya za a yi magana aski mace ma an ta yi aikin acci shi ita ma ta je ta bada kanta an katse a'a dan gutsara gashi kaɗan ake kawai iya daidai yankan wannan yatsa qadrul anmula ake cirewa in ta gama yin dawafinta ko ta gama jifanta ko ta yanka sai ta samu wata mace ta samu ƙarshen ƙarshen kitsanta iya yankan da bai wuce dan yatsa ba yankan yatsa na farko yawwa sai a sai ta yanke shi kawai shi kenan ita ta gama askinta kaffa wani ya je ba wata mace aski aska ya je ce sai ta yi aski yawwa ba sa aski mace ta yi aski ai kuma zance ya kare sai gudu kuma وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على النساء حلق النبي يقول باب أسكي أكم ماتا ماتا دي با أسكي أكم سو أي أفتو في لكو وإنما يقصرون أبن أكا دورا مشين سي تقصير سرر رجي غاشن سو su rage gashi kasi a ciki wannan hadis rawa abu dawud da isnadin hasan abu dawud ya ruwaito shi da isnadin ingantacce to sai maganan kwana amina a cikin kwanakin nan na sha ɗaya sha biyu lalle za a dawo mina da cikin hemomi a ta kwana kar wani alaji ya koma gida kuma alkwai alhazan da sun taso daga arfa inda ya sun zo ranar sallah sun yi jifan nan na rantsi da allah maka suke koma abinsu ta malam ana tafka uban jahilci fa jahilci jahilci malam na kawo ka a yanka kaga mutum ya idar da ma ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi malam ka daina bari wannan yana karanta mana tambayoyi ka duba waya sawaka ne a ciki tashi daga nan ko ma can ka je ka goge wa tashi tashi tashi ish hada haram alaika ya kai kaji ko kaji ko ali tsumma kenan kai ma zo Allah ya sa kar mu kama ta ka wayar kai ma bismillah nace kar ma Allah ya sa mu kama ta ka kai ma an bugo maka kida kuma a waka a waya ba wani ko ba wanda kai ko a ci shawa kai a ci kai rikodin ba in an bugo ka karin kai ya fi ai ko kuwa wallahi ba taka bane to mu maka uzuri Allah Allah Ubangiji ya sa haka ne da gaske ne kai ma da kai nake dan na san wayarka da kida a ciki yawwa kai da kake kallo na yawwa duk wanda ya tsargu kuma da shi nake وعن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas baban Abdullahi kenan baffan annabi kenan shi kam ya zo ya nemi izinin manzon Allah ya ce da Allah ba shi dama zai kwana a Makka layali yamina layali yamina kef layali yamina kwanakin mina kaga me yasa ya nemi izini saboda wajibi ne kwanan mina din da ba wajibi bane zai je nemi zai je nemi izinin annabi ya kwana a Makka to wallahi ina gaya maka malam alhazanmu ba wani to wa za su nemi izini da an taso daga tsaba jahilci da an taso daga arfa dinnan an zo an yi ranar sallah sai su tattaro su zama maka kawai sai dai kaga sun yi wanka sun kai ziyara mina ku kuma kuna can kuna niki niki kuna fama da ihrami sai su rinka ganin kamar ai ba ku waye bane ko wasu manyan mutane haka waɗanda suna ganin su manya ne wasu daban ne wallahi tallahi ana gama malam sai su koma hotel din sukurum kuma da ake samu malamai marasa tsoron Allah wanda duk abin da aka tambaya in dai mai maiko ne ya tambaya sai an canja masa fatawa sai a duba me kake sha'awa kurin alo da ka akai wallahi malam da akwai malamai masu wannan fatawa suna nan kuma a makkan suna nan ba wai malaman saudiya ba a malamanmu na najeriya in kana neman sarki a ce ayo excellency ai ko manya ne ba ku da matsala ai babban mutum dama yana da uzuri ayyuka sun muku yawa ko for security purpose ai gwanda ku koma ku je ku zaman ku ai shi yasa manzo Allah ya gaskiya ce wallahi akwai malaman da ana tada alkiyama ko su ne na farko da Allah zai fara kura wutar jahannama da su a ce a buɗe a ɗebo su a zuba su ulama an yi rayuwa ta banza an gaya maka an ci da addini an cutar da al'umma me za a yi da san zuciya kuwa a yi san zuciya ai bai ba duk wanda Allah ya jarabe shi kuma da kwaɗayin abin hannu wani ya shiga uku a rayuwarsa wallahi to kaga bab- Abbas rufan Annabi sallallahu alaihi wasallam neman izini yace kwana anan min ajli siqayatihi saboda shayar da alhazi da yake Allahu akbar baffan annabi ne shi kuma aikin sa malam ya ta ɗebo ruwa yana raba alhazai kyauta siqaya أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن wannan siqaya din Abbas yake yinta shi da sauran mutane mu yanzu da za a zo Allah sauki malam Allah sauki masallaci za a zo malam ana ɗiban ruwa ana zubawa a randa da bokiti idan mutum ya zo ya tarar babu ruwa a bokiti ko babu ruwa a daram sai ya jefa gugarsa ya jawo na daidai in mugu ne in ya zo jawowa sai ya jawo iya ruwan alwalarsa ba zai bari ma gugar ta cika ba wallahi malam sai ya ɗebo iya wanda zai iya yi ya alwalarsa wani kuma idan ya ɗebo ya zuba mai kwan ya juye shi ya ɗan ƙaro ko guga ɗaya ko guga biyu ko ne ya zo ka gane sai ya watsar da shi a ƙasa wani kuma in ya zo da ya je ɗebi ruwa a rijiya to wanda ya haƙura da jam'in ma gaba ɗaya in dai ya zo ya duba ya duba ya ga babu ruwa a bokiti babu ruwa a buta ga guga shi baya jan ruwa a guga shi baya fetin shi kenan sai tafi za ku ga an zo wurin alwala a masallaci ga butoci nan wallahi wani yana ganin ci baya ne kaskanci ne wai ya ɗebi ruwa ya zuba a buta ya ba wani wallahi ba zai yi ba amma akwai bayan allah da allah ya musu albarka su kuma aikinsu kenan sai su zo masallaci su ta cika butoci mutane suna ɗiba suna alwala har a tada sallah akwai wani dattijo a nan kofar mata yake a nan nan kofar mata dattijo ne daga nan kofar mata yake zuwa masallaci muna usman bin affan sallar juma'a wallahi aka ce da safe ranar juma'a ya tashi ba abin da yake yi yana karyawa kurin haka zai tafi kuma da kafa yake tafiya da kafarsa zai tafi da yar sallayarsa yana tafiya yana zikiri sai ya je har gadon kaya to gadon kayan nan da safe yake zuwa sharan masallaci tukun ranar juma'a nan da shi ake yi shimfiɗa tabarmai da shi ake bayan nan sai ya maza maza ya zo wurin alwala duk butocin masallacin nan nan sai ya tattare su ya wawanke su ya cika su da ruwa kaga buta ta fi hamsin ya cika ta da ruwa ya koma gefe da asuwakinsa yana tsaye duk wanda ya alwala ya ajiye ya ɗauko ta ya zuba wallahi ya ɗabi shekaru yana ni ka gani nan ban san yana yi ba amma wallahi sai da ya mutu aka gaya mun cewa yana yi amma karka ga mutuwar da yake kyawar mutuwa masha Allah tabarakallah kyawar mutuwa mutuwa mai kyau malam yayi Allah ya ce muke shi yayi addu'o'insa bai galabaita ba bai tozarta ba bai wahala ba eh wanda ba yana a wannan hidimar masallaci ba to yana da kyau malam ba kaskanci ba ne ba ba kaskanci ba ne akwai wani babban mai kuɗi mai hali yakan je masallacin unguwarsu idan ya je sai ya ɗauki tsuntsiya kafin a zo sallah ya ta kama shara wai sai wani sai ya gan shi ta wada gudu sai zai karbe tsuntsiyar ya ce ya za ka karba a alaji ai ba zai mu barka kai wannan aikin ba a alaji mu ba zai ba zai kai wannan ba yace malam ka bari da Allah wallahi ba zai ba alaji kawai sai ya rike shi hana shi wai shi a matsayin wai me wai girmamawa tunda alaji ne sai ce wa liman da liman ka gaya wannan kai masa wa'azi ya san muhimmancin share masallaci ya sani cewa ibada ne yanzu ya kamata in zan yi sallah ko zan yi nafila ya ce kar na yi nafi karfin sallah nafi karfin nafila ya ce to wannan jahilci ne duk matsayina duk kuɗina duk mulkina duk abin da nake da shi ina sha'awar in sunkuya gadon bayana in share ɗakin Allah ina so ne wannan tsakaninka da Allah sau nawa ka taɓa zuwa ka share masallacin unguwar ko na friday ko na kamsu salawat akwai matsala fa Allah ya kyauta ƙarshen mu fa adina lahu manzo Allah ya masa izini muttafaqun alai hadisin bukhari ne da muslim suka suka ainihin wato ruwaito shi wa an asim ibn adi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rakhasa li abi wa'il rakhasa li ri'a'il ibli fil baitutati an mina annabi yayi rahusa wa masu kiwon raƙuma kun san makiyaya su kuma a ce sai ta kwana amina saboda sai sun yi kiwon dabbobin su ko mai kiwo zai zo aikin hajji to amma an bashi dama ga dabbobinsa a gefe yana kiwata su kuma da ihrami a jikinsa to masu kiwon dabbobi su kan an musu rahusa ba sai sun kwana da mina ba su je su kula da dabbobinsu yarmuna yawman nahari su je su yi jifan su ranar sallah sun mai yarmuna algada wa min ba'di algadili yawmain a rana ɗaya an halatta musu yi express a ranar sallan su je su yi ranar sallah jifa sannan su yi na gobe su yi na washe gari ma duk a rana ɗaya amma wallahi kaga wannan fatawar da yanzu kaji an ce rakasa liri ayil ibili ko masu kiwon raƙuma ko to mutanenmu akwai wanda suke zuwa su je su yi wannan sai mutum ya haɗa tsakwarkwaninsa gaba ɗaya na kwana uku idan ya je sai ya zabge duwatsun nan gaba ki ɗaya rana ɗaya kawai ya gama sun bayar muna yawan nafari to amma ranar da za su tafi kuma ce su daɗa jifa rawahul khamsa malaman biyar ɗin nan suka ruwaito shi wannan hadisin wasahu tirmidhi wa ibn hibban da imam tirmidhi da ibn ibn hibban suka ruwaito wa an abi bakar ta radiyallahu anhu qala khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahari al-hadis wannan hadisi yana nuna mana annabi yayi hudu ba ranar sallah kamar yadda ya cikin hadisi ingantacce bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi ne mai tsawo amma dai an takaice shi dan so ake a nuna maka ya halatta a hudu ba din ranar ranar me yau ranar sallah ga abinda annabi yake faɗa yake cewa wa an sarra binti nabhan radiyallahu anha qalat take cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmar ru'us manzo Allah ya mana hudu ba yawmar ru'us mene yawmar ru'us ranar sallah kenan ranar yanke kayukan dabbobi kenan ranar cin kai kenan faƙala alaisa hada ausatu ayyami tashri mazala ce yau ba ita ba ce ranar tsakiya a cikin kwanakin nan na sallah ayyamu tashri alhadith rawahu abu dawud bi isnadin hasan wanga hadisi imam abu dawud ya ruwaito shi da isnadi mai kyau da isnadi ingantacce to na ganin saboda yanayi na lokaci kuma babin yana da tsawo sai mu dan dakata ana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai dai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu